من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da ke cikin wannan gari na Damagaram a wannan kasa ta mu ta jamhuriyar Nijar a yau Lahadi bakwai ga watan Ramadan wata mai albarka hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya dace da 17 ga watan uku na shekara ta 2024 lissahin haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam a jiya mun kwana a aya ta biyar yau kuma za mu tashi a aya ta shida a wannan sura mai albarka sotul hujurati Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Allah subhanahu wa ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in ja'akum fasiqun binaba'in idan wani fasiki ya zo muku da labari na ba labari ba khabar ba labari babba wanda yana iya ɗaukan wato tada hankalin al'umma ko gari ko ƙasa ko yanki ko wani gida wani labari dai da ke ɗauke da wani abu mai mahimmanci ko mai daɗi ko marar daɗi to musamman ma kuma in ya shahi abu ne marar daɗi ta iya yiwuwa a tuhumi wani ko wasu to sai aka kawo muku labari sai zaman to mai ba da labarin mutum ɗaya ne fata bayyana ma'ana ku yi bincike na kwakwabdan kusan haƙiƙanin maganan nan da aka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ce wannan shi ya nuna malamai na fiqh suka ce kenan kaga maganar mutum daya khabar al-ahad maganar mutum daya ana karɓar ta amma idan adali idan adali mutumin kirki ko shi ɗaya ya faɗi ruwaya to za a yarda ita saboda gashi na aka ce fa tabayyana ku yi bincike idan aka yi bincike aka gano zancen nan gaskiya ne wannan mutumin ya fita daga fasikanci ya zama adali kenan ko domin abin da ya faɗa ya zama gaskiya dama me yasa aka ambace shi da fasikanci dan ana tsammanin abin da ya faɗa din ya zama ba gaskiya ba to idan ya zama gaskiya ya tashi daga fasiki ya koma ne adali to tunda Allah ya ce fa tabayyanu idan an yi bincike din in an gano gaskiya ne za a karba ko ba za a karba ba to in an karɓa yanzu ya zama mutum labarin mutum ɗaya ya karɓi ko bai karɓi ba to kaga ya karɓi me ya sanya Allah ya ce a yi bincike fi khabar fasik a labarin fasiki li Allah ya hakum bi qawlihi domin kar ai hukunci da maganar shi fa yakuna fi am fi nafsil amri kadiban kuma abin ya zamanto haƙiƙanin shi ƙarya ne ko kuma kuskure ne fa yakuna hakim sai zamanto shi mai hukuncin yayi hukunci ne bi qawlihi da maganar wancan abin alhalin kuma ƙarya ne kaga an hukunta wasu a bisa ga ƙarya kaga yanzu ba a kyauta ba ba a yi daidai ba to shi yasa Allah yake cewa to lalle haƙiƙa ai bincike kar abi ta tafarkin mabannata amma abu tafarkin masu adalci daga nan ne aka hana wasu jama'a suke gani na malamai wato haramun ne a karbi ruwaya daga majahulul hal mutumin da ba a san ba wane ne mai gaskiya ne a asalin shi ko mai ƙarya ne ya zo ya ba da labari ba wanda ya san shi to wannan labarin ba za a karba ba sai an yi bincike an samu hakikalin labarin shi ya sanya idan a hadisi ne ana maganar hadisi sai aka samu wani mutum majahulul hal wanda ba a san shi ba ya shigo cikin ruwayar hadisi to ga ka'ida wannan hadisin ya tashi daga aiki ya tashi da kasancewa sahihi ya koma da'ifi ko wani abu dai wanda za a ki karɓar hadisin saboda wani majahulil hali ya shigo saboda ai ba a ma san ba mutumin bare a yi bincike a kan shi a tabbatar da adalcin shi ko a tabbatar da fasikancin shi to kaga ko ba za a ga gina hukunci akan zato ba ana gina hukunci ne akan ni akan yaqini da adalci shi yasa Allah ke cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu lalle idan wani fasiki ya zo muku da labari to ku yi binciken wannan labari me yasa aka ce ayi bincike an tusibu qauman bi jahalatin dan kar ku fadawa ku abkawa wasu jama'a bi jahalatin bisa ga jahilci ba ku san haƙiƙanin abin ba alhalin ba yadda kuke zato a yake ba fa tusbihu alama fa'altum nadimin sai ku waye gari daga baya abin ya bayyana ba haka bane kuma kuna nadama cikin abin da aka yi wannan akwai musabadin sabkar wannan aya da malamai suke kawowa musamman malaman tafsiri suna cewa ta sabka ne akan Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayth wato Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayth wani ne daga cikin musulmi sai aka tura shi zuwa ga wata kabila wadda ake kira Banu Musalak ya je ya karɓo zakka a wurin sufufin musulunta za a karɓo zakka a wurin to shi kuma da aka tura shi bayan ya tafi sai ya yi tuna a tsakaninsu da wannan ƙabilar akwai rigima har ya taɓa kashe musu mutum amma ana cikin jahiliya kafin a musulunta yanzu ya ce idan na je suka turo wannan abin suka faɗa ni wa zai tsirtar da ni a yadda ake faɗan labarin in ya inganta wai sai ya dawo ina zakka yake a'a waɗannan mutane ne ne targa su da kyarma na sha sun yi ridda sun ki ba da zakka to sai manzo Allah ce to tunda haka ne a je a yaƙe su to yanzu kafin a yaƙe sai aka tura Khalid bin Walid ya je ya bincika da ya je gefen garin ya tsaya sai ya ji ana kiran sallah ya ji kuma an yi sallah ya ce ya aka yi mutane da aka ce sun yi ridda kuma za a cewa suna sallah kuma da ya zo ya shiga garin sai aka mishi sannin zuwa aka ce kai ne aka aiko karɓi zakati a'a ni ba ni aka aiko ba na zo da binciken wani labari wanda aka aiko inda ya zo ya kuka yi da shi suka ce a ba wanda ya zo ba wanda ya zo eh to shine aka tsunguma gaba ɗaya aka karda manzon Allah suka yi bayani shi ma aka kira shi ce eh shi ya tsorata ne shi yasa ya faɗi wannan magana wannan idan zancen ya tabbata to amma dai ana kashe cikin asbabun nuzul Allah ta'ala ta buga shi sai Allah ke cewa wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم
to Allah ya ce wa alamu ku sani annafikum rasulullah a cikin ku tsakankanin ku kuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda haka ne ga annabi cikin ku fa azimuhu ku girmama shi wa waqiruhu ku darajanta shi fa ta'addabu ma'ahu ku yi ladabi wajen zama tare da shi wanqadu li amrihi ku bi ku bibiyi ku jayi zuwa ga umarnin da ya ba ku fa innahu domin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama a'lam bi misalihikum yayi kowa sani da abin da zai zame muku kya wato abu ne mai kyau wa ashfaqa alaikum minkum kuma ya hi ku kyamar abin da zai wahalta ku wa ra'ayihi kuma ra'ayin annabi fikum a cikin ku a tammamin ra'ayikum ya fitika akan ra'ayinku li anfusikum a karan kawunan ku shi yasa Allah ke cewa law yudikum fi kathirin min al-amri da manzon Allah yana muku da'a fi jami'i ma taktarunahu cikin duk abin da kuka zaba ma kanku wannan abin da ya ja ku zuwa ga wahala domin wani abin da kai za ka so to a hakikanin shi in ya samu wahalsar da kai zai yi kai baka sani ba amma mai ilimi kamar manzon Allah shi Allah ya sanar da shi wannan abin ba alkhairi bane sai ya baka abin da ya yi wannan abin da kai ka so din kuma yayi wanda da ba shi kai nihi ba kuma wanda kai ke nihi sharri ne wanda ba kai nihi ba kuma shine alheri saboda manzon Allah cikin ku ya hi ku sanin menene daidai me ba daidai ba kuma ya yi ka kai kanka ƙaunar da kake wa kanka ƙaunar da annabi yake maka tahi wanda kake wa kanka kaga ba abin da zaka cewa bari in yi dan in kare kai na annabi ya yi kare ka a karan kanka an gane ko shi ya sanya kuma shi annabi ya samun sako da ka Allah ja abin da kaga annabi ya sa ku abu ne mai kyau in annabi ya hane ku abu ne mai muni shi yasa yake ku bari sai Allah yake cewa wala wuta ba alhaku ahawa'ahu da alhaku gaskiya ko dai ka ɗauka Allah ana kiran shi alhaku zalika bi anna Allah huwa alhaku kaga in kace alhaku ana nihin Allah inda Allah yana biye muku da abin da kuke so na san zuciyarku la fasadatis samawati wal ardu da sammai da kasai sun lalace sun rushe wa ma fihin da abin da ke cikin su idan kace alhaqu ana nihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zalika bi anna rasul haqqun domin shi annabi haqqun ne gaskiya ne to idan annabi yana biye muku cikin ku abin da kuke so da aku da kun wahala an gane ko bal atainahum bi dhikri mun zoma mutane da abin da zai ɗaukaka su shine sunnonin annabi da kuma nasoshi na alqur'ani fa huma an dhikrihim mu'ridun su game da abin da zai daga darajar su suna bijirewa suna ganin wani abu na zaɓin duniya zai kai su cimma nasara alhalin faɗuwa ne wargajewa ne rushewa ne bin Allah da manzo shine abin da zai daga darajar ku bin alqur'ani shine yake girmama ku bin shari'a shi yake sama muku daraja ya sama muku tamkini ya sama muku da arziki ya sama muku da lafiya da kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasashen ku amma ba saba ma Allah ba da haka walakin Allah sai dai shi Allah habbaba ilaikumul iman Allah ya soya muku ya so muku imani wa zayyinhu fi qulubikum ya qawata shi ya mushi ado a cikin zukatan ku kuke san imani wa karihi ilaikumul kufra Allah ya kyamatar da ku kafirci wal fusuqa ya kyamatar da ku fasikanci wal isyan ya kyamatar da ku saban Allah waɗanda Allah ya musu irin wannan babbar baiwa ya soya musu imani ya ƙawata musu imani a cikin zukatansu ya ƙamatan musu da kafirci ya ƙyamatan musu da fasikanci da saɓan Allah Allah ce waɗannan humur rashidu da su ne shiryayyu duk wani wanda ka gani in ya ce maka shiryayye ne in bai siffanta da irin siffa ba to bai ba shiryayye ba ne waɗannan su ne haƙiƙanin shiryayyu kad atahumullahu rushidahum haƙiƙa Allah ya ba ta shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya tabbata a gare shi yana addu'a yace Allahumma lakal hamdu kullu ya kai Allah godiya ta tabbata a gare ka take ko gaba ɗayan ta ita godiya duk wata godiya kai ka tantan da ita wala qabida lima basasta babu mai danke abinda ka yada babu wala ba su da nema kabata kuma duk abin da ka rike baka bayar babu mai shin huda ma mutane shi wala hadiya lima adlalta babu mai shiryar da wanda ka batar wala mudilla liman hadaita kuma babu mai iya shiryar da wanda mai batar da wanda ka shiryar wala mu'tiya limama na ata babu mai iya bayar da abin da ka hana wala mani'a babu mai hana lima'a a ɗaita ga abin da ka bayar wala muqarraba babu mai kusato da lima ba'at ba'atta duk wanda ka nisantar da shi daga rahamaka babu wanda zai iya kusato da shi wala muba'ida lima qarrabta duk wanda ka kusanto da shi kuma ba wanda ya sai nisantar da shi Allahumma ya Allah ibtis alaina min barakatika ka yalwata ka shimfida mana albarkokinka wa rahamatika da rahamaka wa fadalika da fadalaka wa rizqika da arzikinka Allahumma inni as'aluka na'imal muqim ya Allah ina roƙonka ni'ima dawwamamma allazi la yahulu wanda bata bata gushewa wala yazulu bata kaucewa ba a rasa neman ta rasa ta dawwama dindindin Allahumma ya Allah wannan as'aluka ina roƙonka na'ima yawmal qiyama ni'ima ranar qiyama wal amn yawmal khawf da kuma aminci ranar da ake tsoro Allahumma inni a'idun bika ni ina mai neman kariya daga gare ka min sharri daga sharri ma a tsaitana daga duk sharrin abin da ka bamu wa min sharri ma mana'atana daga sharrin abin da baka bamu ba Allahumma habbib ilaina al-imana ya Allah ka soyar da imani a cikin zukatanmu wa zayyinhu fi qulubina ka soyar da shi a cikin zukatanmu ya Allah ka kawata shi a cikin zukatanmu wa karrih ilaina al-kufra ka kyamatar da kafirci wal fusuka da fasikanci wal isyan da saban Allah waj'alna minar rashidina ya Allah ka sanya mu cikin shiyayyu Allahumma tawaffana muslimin ya Allah ka amshi rayuwar muna musulmai wa ahaina muslimina ka raya mu muna musulmi wa alhiqina bis salihin ka hada mu da bayinka na gari gaira khazaya ba tare da an wulakanta mu ko an kumjatar da mu ba wala mutinina ba tare da an fitine mu ba Allahumma qatil kufar kafarata Allah ka hallakar da kafirai alladina waɗannan yukaddibuna rusulika wanda suke ƙaryatar da manzanninka wa yusadduna kuma suke toshewa an sabilika game da hanyarka Allahumma ya wani an sabi waja'al alaihim rijzika ya Allah ka sabkar da azabaka gare su wa azabaka da azabaka da musibunka a kansu Allahumma qatil kufwana kafarata ka halakar da kafirai utul kitaba wanda ka ba alladina utul kitaba wanda ka ba littahi ilahul haq Allah kai ne abin bautar gaskiya kaga a cikin wannan addu'a akwai cewa annabi yana roƙon tazyini wato kawata mushi to yadda shi imani da kawata mushi kaga shi ma yana cikin addu'ar annabi kyamatar da shi kafirci da kyamatar da shi fasikanci Allah ta'ala samu dace sai Allah ke cewa fadalan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim fadalan min Allah wa ni'ma hada al'ata wannan baiwa da Allah ya musu ya soyar da su imani ya musu kawa da shi ya kyamatar da su kafirci fadala ce daga Allah wa ni'ima sannan ni'ima ce lilladinhu daga wurin ubangiji ba mai iya ma'aikatan ba Allah ba wallahu alimun Allah mai yawan sanin mai yawan ilimi ne biman yastahabbu ga wanda ya cancanta alhadaya shiryarwa Allah yana da ilimin wa ya cancanta a shiryar da shi kuma Allah yana da ilimin wa ya cancanta a batar da shi ya hallaka hakimun sannan Allah kwararre ne gwani ne fi aqwalihi cikin maganganunsa wa af'alihi da aikinsa wa shar'ihi da shari'ar da Allah ya tsara wa qadarihi da abin da Allah ya kaddara da Allah kwararre ne ba a kuskure a cikin haka sai Allah ke cewa wa in ibatan min al-mu'minin qad talu ba'dhu bainahuma
na'am fa in ladina ma ala al-qura baqatilu allati tabmi asada bi ila amrillah
hmm.
فإن ذاك فأبلغوا بينهما بالأدل وأقدروا إن الله يحب المقسطين
Allah yana umarnin mu da yin bil islahi baina fi'ataini alba ana albagataini wato Allah yana umarnin mu mu yi gyara tsakankanin al'umma guda biyu waɗanda suka yi zalunci tsakankanin suka yi abin da ba daidai ba tsakankanin su har abin ya kai su rigima to Allah ya umarci sauran musulmi su yi musu sulhu su gyara su dan fada ba alkhairi bane zaman lahiya ne alkhairi Allah ce wa in tsa'ifatani idan gurub ɗin al'umma guda biyu minal mu'minina cikin muminai ba kafirai ba na katalu suna yaƙar junansu fa aslihu bainahuma ku sauran musulmin duniya ku tattaru ku yi sulhu tsakankaninsu fa in bagat ihdahuma alal ukhra idan ɗaya ta ƙetare iyaka ta yi zalunci a kan ɗayar an musu sulhu ɗaya ya karya sulhun ya faɗa ma ɗan uwan shi faƙatulun lati tabgi ku sauran al'umma ku haɗu ku yaƙi allati wannan tabgi wadda ta yi zalunci hatta tafi a ila amrillah hassanda hassanda tafi a ila amrillah suka dawo zuwa ga bin umarnin Allah ba a so a bar mutum ya fandare fa in fa'at idan suka dawo suka ma Allah da'a suka bi sulhun da aka musu aka rungumi zaman lahiya fa aslihu bainahuma to ku dawo ku gyara tsakankaninsu kenan dan abin da wancan yake da shi na gaskiya da yayi laki aka yake shi to yanzu a da'a to wane daman hawa ne yana da gaskiya game da kaza da kaza kaza baka kyauta ba kai kuma wanda kai hakuri akan kaza abin da yasa kaga mun goyi bayan ka dan ya ce shi bai yarda sulhu ba shi yasa mun goya maka ba dan kana da gaskiya ɗari bisa ɗari ba amma sun da ya dawo ya yarda za a yi sulhu to kaza da kake ka bari kaza da kake ka bari an hana ka shi kai ma kuma kaza za a yi kaza mai ba za a ma ba shikenan sai ku yi tsakankaninsu da adalci inna allaha lalle Allah yuhibbul muqsitin Allah yana kaunar masu yin adalci malam yake cewa wannan ayar idan kuka lura da ita sammahum mu'minina ma'al ikitali Allah ya ambaci mutanen nan mu'minai yake wa in da'ifatani minal mu'minina ya ambace su mu'minai tare da cewa yaƙar juna fiki musulmi ne da musulmi fada ya kabre har aka yi yaki yakin nan bai nuna musu ba bai nuna ba sun yarda in ba bincike aka yi ba ga wani ne yarda bai nuna sun yarda ba dan kawai musulmi yayi fada da dan wanshi musulmi baka zama kafi wancan da yake cewa wannan wannan sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun wannan al-kufri ne gurin kufur kafirci ne karamin kafirci ba mai fitar da mutum daga da'irar musulunci ba wato zagin musulmi fasikanci ne domin abu ne bai dace ba yaƙar musulmi fasikanci ne kafirci ne amma alkufuri ne biyu da kufur karamin kafirci an gane ko saboda idan ka ce kafirci ne to ya za ka yi da wannan ayar da Allah ce ga wasu mutane suna faɗa kuma muminai ne Allah ya yarda yake su muminai ne ku gyara tsakankaninsu ai kaga dai ba yadda za a yi Allah bai ce ba kafirai ne ta yi muminai to wannan wabi haza da wannan aya aya ne istadalla al-buhari radiyallahu anhu ko rahimahullah imam al-buhari Allah ya ji kansa ya gafarta mashi wa gairihi da wani shi yake yin hukunci ko yake hujja على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية سوى متنجن سابن الله بايا فتادة دائرة مسلمش وإن أظمت كودا كو سابن الله ياجل مما ياكي كشي متاني بايا ساوا دان كان كشي متاني أكي مكا كافي شي يسنيا ba a kyale mutane su rinka doka doka a hannunsu wannan abin na zahin kai da kyale mutane suke daukar doka a shi yasa da dama mutane suka yi ta tabar gaza suna banna sai ka ji mutum ya ce idan aka ce barawo so kuke daga an tarda shi a bubbige shi a kashi to ai ba hukuncin shi kisa ba hukuncin shi yanke hannu kuma alƙali zai ku idan kuka tarda shi kuka bubbige shi to me kuka yi ta'addanci dole in shari'a ta kamo ku kuma kuna da laifi na bugun shi da kuka yi dan ku na harko ba alƙalai bane amma idan ya hujja makami zai yaƙe ko kare kanku wannan kuna da hujja idan mutum ya zo gidanka da makami kai ma ka hujjo makami ka kare kanka ko kashe shi kai ka kashe banza shi kuma in ya kashe ka kai shahada wannan ana kiran shi ya iske ka a gida ya dirama amma ko a gidan kai tarda ma bai nuna ba makami bai nuna ba ya kaska bal ma ya fita da gudu to kakka sa makamin da zaka kashe shi ka kashe shi idan ya fita da gudu ya ya dauki wani abu a bi shi a karbo in an samu dama kama shi a kamo shi a dauri a miƙa ma hukuma in ya gudu kuma a jira hakan da za a kama shi amma ku tarda shi ku kashe ba shari'a ba ce sai ka ji yanzu mutane suna cewa ai ba wanda ya daure ma wato barayi jirgi irin na jandarmomi da hukuma wato in kuka tarda su ku sauki ku zartar musu da hukunci saboda hukuma yanzu babu ta Allah to kai na Allah ina ne Allah yake in an kama barawo malam da Allah ba nil ayar da Allah dai ga abin da ya faɗi to kai sai mu ka ka ayaka Allah ya ta wasariqu wasariqatu asariqu wasariqatu barawo namiji da barauniya mace faqadu aydiyahuma a yanke hannayensu in an kama su an kai su wurin shari'a abinda suka tata ya cancanta ya kai kimar a musu haddi kuma sun sace shi ne ba wurin da suke da izinin shiga ba dan idan yaro yana maka aiki yana shiga ɗakinka ko ina sai ya jimki kuɗi kwacewa ce kawai sai a kai shi wurin alƙali shi ya ga damai ya faɗa a mai bulala ko a sake shi ko ya yi kaso amma bai cikin wanda za a yanke ma hannu don yana shiga ɗaki kana ba shi motar ka yana tahiya ran nan sai ya ɓace da an kama sai dai a kwace motar amma ya shiga bayan ka sallame shi ya duro da dare ya ɗauka ya ɗauki makullin ba a inda yake a wannan aka ba shi ba to yanzu ya zama ɓarawo ku gane akwai ban ɓarawon ma kala kala ne shi yasa idan barawo ya saci kayan mutane ma'aikaci ne na gwamnati ya je turnuma to menene hukunci shi kwace abu a sace shi ba kai shi kaso ba kuma a bashi matala ya cin tuwon banza ana karke da giska kawai a kwace kwace wata higar na za mishi ya saba rike miliyarori yanzu ya koma shi ma dan miliyan biyu uku ne yana juya irin na uban kowa ya hikin zafi da hankalin shi kwance ya kashe miliyan goma zai damuwa yanzu kuma an kwace kila bai ya daɗe ba saboda ya saba da ƙarya to ba inda aka ce dole ku ne ba alƙalai ba mutane za ku rika ga hukuncin za a mutane shi ya sanya ana sa hukuma ne a gaba wajen sai abu da haka idan ko kan ɓarawo ba a kashe shi ba a bubbuge shi sai in ya fudda faɗa ya yi ma wasu zai ma wasu rauni wannan kuna da izinin ku mushi bugon da za ku kai shi ƙasa don ku kama shi yawwa ya zama to ko an yi bincike iya abin da ya faru kenan bincike ba zai nuna wani abu ba da daban ba sharri ba ba ƙarya ba to amma a makwabtan ne suka nuna wai da an ce barawo na farko wani sharri ne ake maka ba barawon ba ko kawai sai su biyo mutum da taya sai su sama wannan da sai su rata masa taya sai su zuba isan sukun sai sukun na wuta kaga dole Allah ya jarraba al'umma take irin wannan abin dan ba shari'a ba an gane ko da haka kowane irin mutum za a mushi hukunci da abin da Allah ya yi shi Allah ta a yanke hannun barawo kawai shi ma ba ni da kai ba za mu haɗa kawai yake mishi hannu alƙali za mu kai ma alƙali da ƙa'idodi da aka bashi da ya sani a shari'a sai ya kalle su dan ana yunwa sai mutum ya saki buhun shinkafa to yanzu sai an diba aka je gidan shi aka ga yara suna kuka sai a hakuri ba ma yanzu magana a yanke mishi hannu ba sai an bar mishi buhun shinkafa domin he a ma tuhumai na farko he a fara tuhumar sarki da gubernar jami'ar ya kai kuka bar mutane suka yi haka zamanin umar ba haka an kamo mutum lokacin da kawai sai dan wani sai ce a kamo shi ya sata shi a kuta na kai ne kasa ta aka ce a gurasa ce zata sai to a ƙara mishi irin wannan gurasa kuma a gaya ma gwamnan da yake da yake wannan talaka yake karkashin shi ya kula da shi kan ƙara ganin haka mutane suna cikin yunwa ba ko ta sata ba ce amma in ka jimci kuɗi
miliyoyi an san yanzu ba abinci ba ne an gane ko sai a ma hukunci don haka nan dai duk da wannan kaga ba a ce sun fita daga musulunci ba la kama ya kama ya quluhu al khawari ba irin yanda masu aqida khawari wa man tabi'ahum da wanda suka biye musu min al mu'tazila wa nahawhum mu'tazilawa da wani su irin yan kala kato suke cewa ai duk wanda ya saban Allah kafiri ne in mutum ya yi zina kafiri ne in ya sha giya kafiri ne in ya kaza kafiri ne in ya kaza kafiri ne ba haka bane malai yake cewa kama sabata fi sahih kama yadda ya tabbata a cikin sahihul buhari min hadisin hasan an abi bakar radiyallahu anhu ina rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hutuba wata rana wato wa ma'ahu tare da shi yayi hutuba ya hau mambari Hussein wannan Hassan da Husaini tare da shi akwai a mambarin akwai Husaini bin wannan Hassan bin Ali wato jikan shi Hassan dan sai na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma to tare da annabi yana huɗuba ga Hassan din kusa da shi dukansu akan mambari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faja'ala yanzuru ilaihi marratan wa ila nasi ukhra wani lokaci sai ya kalli hasan wani lokaci sai ya kalli mutanen da yake mahuduba an gane ko wa yaqulu sai ce inna bani haza wannan dan nawa da kuke ganin shi ya dafa kafadar haka yace sayyidin shugaba ne kun gan shi wannan shugaba ne jagora ne babban mutum ne wala Allah lalle haƙiƙa tabbas Allah tabaraka wata'ala yuslihu bihi baina fi'atayn azimatayn min almuslimina shi zai zama sanadiyar hada kan wasu al'ummomi musulmi manyan tawagogin musulmi da suke yaƙi wannan dan nawa ne zai zama sanadiyar haɗu wasu a daina yaƙi kuma an ga haka a rayuwarsa yin na haka yana mulki ma'awiya yana mulki ai kun san shi dan sayin na aliyu ne ko yana mulki ma'awiya yana mulki bin abi sufyan mutane suna ta rigima tsakankanin ko sun rasa yadda za su yi ana ta faɗa musulmi da musulmi ana ta yaki sai shi yake na sabka daga nawa mulkin a haɗa ma wali ya yi mulkin al'umman musulmi gaba ɗaya daga ran nan aka kashe yaki wannan shi ya sa masu ta wutar gaba tsakankanin musulmi ba cika zancen hakan ba a cikin wannan dai shi sulhunta al'umma sun yi zancen husaini saboda zagin shi yan shi'a suka raka suna ba mutumin kirki ba ne dan me ya yi abin da al'umma za ta haɗu kuma maza Allah ya labarin labarin zai haɗa kan al'umma kuma ya haɗa kan al'umma ɗin kaga duk wanda aka haɗa kan al'umma ya rika neman farraka ta kai tsaye wannan mutumin shaidani ne ko da cikin musulmi yake wallahi ya ɗauko wani aiki na shedanci an gane ko don haka nan musulunci yana yana da wannan manufa mai kyau cewa musulmi ba sa kafirta don sabon Allah shi yasa mai risala yake cewa a cikin muqaddama din shi wala nakfuru ahadan bi zambin min ahadil qibla duk mutum wanda yake kallon gaba yana sallah ba mu kafirta kowane ɗaya saboda zulhin da yake wanda shine aqidan mu mu ahlus sunna ba za mu ce wani kafiri bane matukar yana sallah sai dai mu kafirta aikin da yake inna kafirki aikin ne kafirki to me yin aikin ma wannan a bar shi Allah ne zai mishi hukunci tunda mu ba alƙalai bane bare mu kai shi kotu mu nemi shaidu mu kira shi mu ce mishi me kake cewa game da kaza ya kare kanshi ya gaza kare kanshi kana domin ya kare kanshi sai a sake shi in ya gaza kare kanshi sai a mishi sai a mishi hukunci to wannan shine abin da za a fahimta kamar yadda kun ga Abdul Jabbar na Kano dan Nasir Kabara ai ko ta aka kai shi shekara guda sama ma da shekara guda alƙali da lauyoyi suna bin shi ya kare kanshi daga maganganun da ya faɗa ya gaza kare kanshi lauyoyin ma da kansu suka gudu ya gaza kare kanshi aka yanke mishi hukuncin kisa wajen zartarwa ko a yi ko kar a yi wannan kutsari in an ga dama a yi in an ga dama kar a yi wannan amma dai shi alƙali ya gama aikin shi an gane ko shi ya sanya yake cewa fa qatilul lati tabghi hatta tafi a ila amrillah wannan shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku yi ji ku yi biyayya ga gaskiya ku yi da'a gare ta kamar kaka sai ke cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka zaliman wanda yake azzalimi au mazaluman ko wanda aka zalunce shi me yin zaluncin ko wanda aka zalunce shi sai sahabbai suka ce ya rasulullah hadha nasrutuhu wannan mun san taimakon da za mu shi mazaluman zalunta shi akai fa kaifa ansuruhu zaliman to kaka za mu taimaki wanda shi yake yin zaluncin sai manzon Allah yake cewa ka rike hannun shi tamna'ahu min az-zulmi kai ka hana shi yin zalunci to sai maka mishi ne kai da haka waɗannan mutanen da suke ta taɓargaza sanadiyar su ana ta kashe mutane sanadiyar su ana ta ɓanna ana sata ana gyaru ma ƙasa wannan billahi lazi kama su da aka yi aka musu juyin mulki gobe kiyama sai sun zo suna godiya suke wallahi mun gode da kun bar mu mun ƙara shekaru cikin wannan zaluncin da azabar da za a mu tsada ci wadda ake mu kuma kun ga ba mamaki yanzu wanda daga cikin sai tuba ko ba abin da zai hana Allah karɓi ku bashi duk yadda ya muku duk yadda kuka sha wuya ba ina ruwan Allah da ku kawai Allah karɓe shi kai ma ya karɓe ka in kun je lahira ka kalle shi ka to aljanna ba a hushi da ya baka hushi a tanko yana gaba aljanna kana baya kai ma kana gaba kai da gidanka shi da gidan shi a wani aka haka cewa aka yi fa a duk wannan abinda Allah ya yi shari'a dai za a yi ita shari'a tana iya gyara komai ko ka yi zalunci na farko ko ka mai da abin zaluncin ko a kwata wannan abu ɗaya kenan ko kuma abin zaluncin ya ɓace ba ka iya ba mai da shi to he ka tahi kai ta bautar Allah kana istighfari Allah yana lillinka maka lada gobe kiyama sai Allah ya ɗauki wannan ladan da aka lillinka maka dewa a biya wanda ka cuce su ɗan abin da ya rage ka wuce aljanna Allah samu gani shi yasa Allah ke cewa wa yuti min ladinhu ajran azima Allah zai ba wanda ya tuba zuwa gare shi irin wata lada ne irin wani girma to duk girman baka iya ba karanta shi a gane ko fa in baka ihdahuma alal ukhra idan ɗaya ta yi zalunci ta yi tawaye ta yi ta'addanci a kan ɗaya to shi kenan ita wannan wadda ta yi ta'addancin za a mata za a yaƙe ta ne kuma a nan mu kalli hadisin Ali bin Abi Talib hujja akan cewa dan mutum yayi wata banna bai zama kafiri ba mutane suna tambaye dangane dangane da khawarij wanda asali da mabiyan shi ne har suka kai ga suna yaƙa shi ko sai aka ce to waɗannan mushrikai za a kira su yace a'a daga shirka suka gudu ba mushrikai bane suka ce to munafikai za a kira su yace musu a'a kuma shi munafiki wala zikru lillahi illa qalila bai iya ambatan Allah sai kaɗan su kuma wannan suna yawan karatun alqur'ani kaga ba munafikai bane sai suka ce to me matsayin sai sai yace qaumuna bagau alaina ƴan uwanmu ne musulmi kawai suka yi mana tawaye tawaye ce suka mana an gane ko shi ya sanya ma kafin yakin shi aliyu bai ce a yaƙe su ba sai ya ce in sun yaƙe mu mu yaƙe su amma in ba su yaƙe mu ba komin zagin mu da suke kan mu faɗa duk iri za su yi mana mutunci da hakuri amma in suka kai mana hari ko na za mu iya kare kanmu dan Allah ya bada dama haka sai Allah ke cewa ni إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون yace innamal mu'minuna ikhwatun ya kawo adatul hasar innama banda wannan babu wani abu baya wannan shi kadai ne banda shi babu wani abu menene almu'minuna su mu'minai ikhwatun su ne yan uwa duk wata yan uwantaka wadda ba ta imani bace tana karewa tana yankewa ta imani ita ce ‘yan uwantaka ta haƙiƙar da ba ta ƙarewa. An gane ko? Ikhwatun fi dini waɗannan su ne ‘yan uwa a addini kuma su ne ‘yan uwa na haƙiƙa. ma'anar inna ma kamar ka ce ban da su duk wata ‘yan uwantaka sai ta watse sai ta tarwatse sai an rabu kowaye kuke tare da shi ba ko me kuka haɗu da shi duk irin yadda kuke da nasaba ɗa da uba ma rabuwa ake kuma ana iya ɗa da uba Allah ya rahana su su ɗaya biya su bagadar ɗaya idan suka saba ga addini amma yau ka auro mace ba ƴar uwarka ba ce matsayinta na musulma ko ta gade ka ga babanka in arni ne a hana shiga danka kai in arni ne ana gadan shi in shi musulmi ne ashe kaga ƴan uwantaka ta haƙiƙa ina take kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al muslimu akul muslim musulmi ji inda yake dan uwan musulmi ne la yadlimuhu baya zalimta shi haramun ne ya zalimce shi wala yuslimuhu baya miƙa ɗan uwan shi musulmi yake aje a kashi musulmi duk inda musulmi yake in dai musulmin ne na gaske to bai zalunta ɗan uwan shi daga kaga mutum yana zalunta ɗan uwan shi sai da ya sauka daga wata turba ya bar wata ɗabi'a ta musulunci ya shiga wata taɓargaza kamar yadda ya taho a cikin sahihul buhari ya ce wallahu fi aunil abdi ma kana al'abdu fi auni akhihi Allah yana taimakon bawa matukar bawan yana taimaka ma bawa dan uwan shi an gane ko wa fi riwayatin aidan idza da'al muslimu li akhihi bi zahr al ghaibi idan musulmi ya daga hannu yayi ma dan uwan shi roƙo dan uwanka musulmi ka roƙa mushi wani abu a wurin Allah Allah kace Allah ba wani kaza wanan nan bai wurin ka bai ma san ba kana yi kawai kai ne ka tuna da shi kake yi kai wani cikin matsala kaza Allah ka warware mishi wani Allah ka bashi lafiya wani Allah ka bashi gida wani Allah ka bashi nutsuwa wani Allah ka ba ƴaƴan shi albarka kaza kaza ka mai addu'a ko ba tare da ya ganka ba qalal malaku sai wani mala'ika ke amin wa laka mislihi Allah ya karbi wannan addu'ar kai ma kuma Allah maka alƙawalin kwatan kwatin irin abin da ka roƙa ma dan uwanka wannan hadisi muslim ne ya rawaito shi a wani hadisin na daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa masalil mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر misalin mumini cikin ƙanƙantar da kai da ƙauna da tausayi da suke da shi da sadar da zumunci tsakankaninsu kamar gangar jiki ne idan gangar jikinka wani sashe yana ciwo sauran sassan sai su kamu da zazzabi da rishin barci haka ake so musulmi ya zamanto innal innal mu'mina min ahli al-imani lalle shi mumini cikin ma'abuta imani bi manzilati ra'ati min al-jasadi kamar kai ne a cikin jiki ya'lamu al-mu'min min ahli al-imani kama ya'lamu al-jasadi lima fi ra'ati mumini yana jin zogi da raɗaɗin abin da yake samun ‘yan uwanshi a ko'ina suke a duniya kamar yadda idan wani abu a cikin jikin kanka ko haƙori ko ido yana ciwo ganga jikin kai ke rudiya gaba ɗaya ba barci to haka musulmi haka musulmi ke dangane dan uwan shi to da Allah idan wannan shine ɗan uwantaka ta musulmi haka aka tsara musulunci lalle ko akwai mutane da dama sun bar karantarwar addini haka ne ko sun bar karantawa addini shi yasa Allah ke cewa fa aslihu baina akhawaykum ku ku kyautata ku gyara tsakankanin yan uwantaka wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah fi jami'u umurikum cikin al'amuran ku gaba daya la'allakum turhamu lalle in kuka yi haka tabbas Allah zai ji kanku za ku haɗu da rahamar Allah sai Allah yake cewa
أيها الذين آمنوا لا يظهر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمسوا
نعم ولا تنابروا بالألقاب مم.
إن تردتم البلوغ بعد الإيمان مم.
ومن لم يتم فأولئك هم الظالمون Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ya ayyuhan ladina amanu, ya ku waɗanda na imani, la ya ƙaumin min ƙaumin, kada a samu wasu jama'an mutane daga cikin mazajen, su rinƙa yin izgili ga wasu jama'ar. Don Allah ya baka wani matsayi, ko na kuɗi, ko na mulki, ko na muƙami, ko na lafiya, ko wani abu dai da Allah ya hore ma ɗan uwanka kuma bai hore mishi ba. to kada ya zamanto abin aibatawa a wurinka abin wulakantawa a wurinka an gane ko domin daman me ake kira girman kai alkibaru batsarul haq wa ghamdun nas girman kai shine watsi da gaskiya ka kirke riko da ita da kuma wulakantar da mutane ihtiqarihim to zartar da su kana gabbata isa ba ba su bakin komi wurinka kana ganin su ba kali bane kai kama manta da banu adam ne yan uwanka musulmi ne yan uwanka saboda kawai matsayin da Allah ya maka ko ya ma gidanku to asa an yakunu khairan minhum wannan wanda yake walakantaccen da ake gani a duniya ana tsodarta shi ana ci mai mutunci ba mamaki shi zai zamanto ya fi ne ci mishi mutuncin alheri haka ne to nawa aka yi na gaba ya koma baya na baya ya kuma ya koma gaba Allah yake wala nisa'un min nisa'in haka ma mata ya junansu kada wasu mata su raina wasu mata saboda mazansa suna rike da wasu mukali saboda mazansa sun- da- suna da kuɗi saboda mazansa suna da babban aikin yi mazansa ake saurare ita kuma mijinta talaka ne ba kowa bane sai ki ɗauke ta ba ta isa ba ki saurare ta ba bakin komai take ba a sa'an ya kunna khairan minhu wannan wulakantattun matan ba mamaki su yi waɗannan matan masu daraja daraja a wurin Allah yau da gobe tana iya yin halinta ki komo kaskantacciya wulakantacciya wacce kuma Allah ya ɗaga ta da ita da mijinta nawa aka yi nawa aka yi jama'a gidan arziki nawa ya koma ya tsiyace gidan da babu arziki ya zama shi ke da arzikin an yi wannan ko ba a yi wannan ba to da haka nan kada wani ya raina wani kada wani ya wulakanta wani kada wani ya ɗauki wani babatun komai ba musulunci bai yarda da haka ba musulunci abin da yake so girmama juna da ganin darajar juna kada ka raina mutum dan babin shi kada ka rena mutum dan talauce shi kada ka rena mutum dan bai da rike da mukamin koyi Allah yana iya mushi yana iya mushi baiwar da Allah bai maka ba idan ya maka addu'a sai ta kama ka kuma in ya maka addu'a alheri sai ka samu ɗaukaka a dalilin addu'a shi shi ya sanya kowane mutum a bashi matsayin shi a na mutum dan adam Allah bai tsogarta kowane mutum ba jarrabawa ce daga Allah wani jarrabawa shi ta lahiya ce lahiya aka bashi ita ce jarrabawa wani jarrabawa ta rashin lahiya ce ciwon ne jarrabawa wani kuɗi ne aka bashi suka mishi yawa shi ne jarrabawa shi wani talauci ne ya mishi yawa shi ne jarrabawa shi wani kaza wani kaza wani kaza duk abin da kaga an baka ba shi bane shaida ta Allah yana yi da kai ko yana son ka shaida Allah yana son ka kawai ka samu tsoron Allah da kiyaye dokar Allah ba abin da ka tara ba ba kai ne dan gari kaza ba ko kai ne wayayye ko kai ne dan suwa ne ko kai ne dan wane ne ka fito daga birni kaza ba ruwan Allah da wannan Allah shi ne yayi na can yayi na can shi yayi dan suwa na manyan gidaje yayi dan suwa da kananan gidaje Allah duka shi ya kayan shi kuma mutane ne gaba ɗayan ku kuma min banu adam ne daga banu adam ne cikin ku ne ya ɗaga wani akan wani liyanzura domin ya yi dubi ya ga yaya za ku yi da junanku girmama junanku za ku yi ko girman kai za ku kulakanta junanku dama ta haka Allah ya yi ma wani daraja wani bai mishi ba ya ma wani kuɗi wani bai mishi ba ya ma wani mulki wani bai mishi ba an gane ko da haka nan kar ku zamanto kuna yin irin waɗannan mummunan aiki Allah ya wala tarmizu anfusakum kuma kada ku rinka aibata kawunanku allamzu walhamzu ana cewa alhamzu bil fi'ili wal lamz bil qawli sai da man to lamz din nan ana yin shi ne da baki ku yi ta aibata mutane ko shi Allah shi yasa a suratul tauba Allah yake wa minhum man yalmizu man yalmizu da bisarakati ko akwai cikin su su munafikai wanda yake aibata mutane cikin sadakokin da mutane suka bada munafiki ne bai yi sadaka ba da aka nemi agaji ana neman sadaka wani sai ya kadewa sai ce ƙaryar banza ana yi don ake su ne masu kuɗi lallabi zai da wani abin na don asali don kawai don ya nuna daraja don ya nuna shi ka san daga an ci abu sai ya nuna su isa su ne to kuma yayi wani ya kaka eh idan ka duba kawai yanzu abin ana neman a ka abin ka je ka wannan da ana neman abin da za a yi nan miliyan kusan 20 ka zo da dala biyar to dala biyar da kai to kai kuma ita kare kai kare ka to ya aibata ne babbar sadaka ya aibata ne karamar sadaka kaga shi aibata mutanen ne gaban shi shi zaman da yake yana dakon ku yi aiki ya muku hukunci ya lalata muku aiki shi wa bai aiki in kai ya ce ba dan Allah kai ba lokacin ya gaji mutane suna zaune in mace ta zo da hijabi su ce ƙarya banza mu lahu kawo shi duk farsanci ake da su duk suna ake da su idan kace ya ka ya zo kace gaji ka goma yace Allah saka da alheri kace a bai ba kare zo kai abinci yayi abinci ka fito ga qur'ani ka rantsa wata matan muzina ce ake yace wallahi ji ne ana wani ji ne ji ne kawai da bakin shi ne yake aibata mutane idan ka huto ka yi sima ta addini yake ƙarya banza ƙarya gobe duk yan neman duniya ne kuɗi ne suke nema wallahi a wala mun zo na ustazan ne za su gaya mana yau ne ba a gaya maka ba ba abin da ba a gaya maka wallahi ila amma ƙarya ce take ba addini kawai sharri ne da yake kare kai ka saba kana kayanka wannan ban mai hana ka kai bakinka ne amma za ka tar da kai da kanka za ka raina wannan abin da kai to kar ya zamanto kuna aibata kawunan ku ku musulmi tsakankanin ku sai Allah ya ce ni ha ko ka kurta zo ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابروا بالألقاب wala tanabadu bil alqab kada ku rinka jifan junan ku da miyagun laqabba sunaye marasa kyau na fasikanci sai yake cewa إن تلزموا الفسوق بعد الإيمان sir da suna na fasikanci bayan mutum ya yi imani sai Allah ya ce ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون wanda duk bai tuba ba daga irin waɗannan sunaye na fasikanci ko yana ma wani ko ana mishi fa ulaika humuz zalimun wannan sune azzalimai sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الذنب مم.
إن بعض الذنب مم.
إثم ولا تجسسوا مم.
ولا يغتب بعضكم بعضا
مم.
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله لا- واتقوا الله إن الله تواب رحيم Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani in tanibu kafiran min azzanni ku nisanci mafi yawa daga zato mafi yawan zato ku nisance shi inna ba'da zanni domin sashen zato ismun zunubi ne wala tahjassasu kada ku rinka bibiyar junanku kuna so he kun gano aibin junanku wala yagtab ba'dukum ba'da kada sashen ku ya rinka yi da sashi ana cin naman juna ana kaskantar da juna a yuhibbu ahadukum ɗaya daga cikin ku yana kaunar an yi akwai lahama akhihi mayyitan ya ci naman dan uwan shi bayan ya mutu fakarihitumuhu kuna kyama haka to wattaqullah ku kiyaye dokar Allah wajen aibata mutane inna allaha lalle Allah tawwabun mai karɓar tuba ne ga wanda ya tuba rahimun mai jin kai ne ga wanda ya koma zuwa gare shi wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya hane mu daga da yawa daga cikin zato zato ba a san shi amma ba dukkanin zato bane yake sharri ko yake da ba daidai ba akwai zato mai muni akwai zato mara muni yanzu misali misali ne za mu sai alaran ma ya je wani wuri an san shi dai gashi nan muna jan baki in ya tashi sai ya je wani wuri wurin nan kuma wuri ne inda ake banna kuma sai ya haɗu da masu banna amma shi ba banna da ya yi ashe waya ce suka yi da wani za su yi zance amma hege ya zamna a bisa tebur ɗin da mabannata suke banna har ka mishi lemu yana sha sai wani ya leƙa sha ya tabbatar da alaramma ne ya yi baya kafin ya iya gane ko ka ce a gaban shi ya gadi ana ta daga kwalabe kuma wurin barci in ya zo ce kai na ya yi zaton ya ga alarma ya shan giya kai gaskiya fara to wannan zaton nashi ba zan yi lashi ba alarma ya jayo a ka'awar a zarge shi saboda alarma bai cancanta bai je wannan wurin ya zamna har ya raka sha tare da mashaya ko da shayi ne yake sha ya jayo a yi mishi zato ina mummunan zato haka ba za ka je ba inda ake fasikanci in ka zo in an gaga kace gyara na zo amma idan tawaga ce kuka dunguma kun yi ku talatin kuka tar da karuwai kuka ce mun zo mu yi muku wa'azi ne me yasa kuke kuke ga ku mata yara ƙanana kyawawa kuna da daraja amma kuka zo nan kuka kasa kawunan ku irin yadda ake kasa kabu kabu ana jira haba kamar ke kin hikarin haka to dan an ga tawagar ku ta je wannan wurin wa'azi yawan ku ya fi ƙarfin gaba ɗaya ku yi tufaɗi bi mana an gane idan mutum ya ce na ga waɗannan duka da na takar soyayya sannan galiban hukunce-hukunce da muke yankewa to asalinsa ai zato ne muke bibiya ko an kashe mutum an zo wurin da aka kashe mutumin sai aka ganka kana hutawa daga wuri an kama ko ba an kama ka ba bisa me yasa aka kama ka zato ne amma zaton ya cancanta domin ka je inda ake ne dole sai a kamo ka to yanzu idan aka zo bincike za a yi ba za a maka hukuncin kisa ba sai a yi bincike a gano me ya kai ka kila kai ma kai ka aka yi za a kashe ka aka firgita suka fita da gudu ka samu ka kubuta ka biyo ta kan gawa sai kuma masu kame sun zo kan gawa suka talo ka a wurin gawar ga wuka a kusa da kai kaga bincike zai gwada haka to don haka nan akwai zato mai kyau akwai zato mara kyau bal ma idan yanzu al'ummar musulmi ya kamata ni zaton idan an ba labarin alaramma akan wani harka ya kamata in fara zatawa akan shi alheri ai zato ne shi ma aka ce akai ko menene waccan aya take faɗa a cikin suratul nun me wannan ya sanya laula menene zanna almu'minina wal mu'minati anfusahum khaira me yasa mu'mine mazan su da matan su basu ma kansu zaton alheri ba a shi kaga akwai zato na alkhairi kuma akwai zato na ni na sharri to zace zace irin yadda aka saba to wannan shine ismun zunubi ne an gane ko kada ku rinka cin naman juna wala ta jassasu kada ku rinka bibiya juna he kun gano da kin kaji fifi shine ka rika binciken wane kwab da kwab kana so ka gane shi shi dan adam kowaye shi tara ne bai kai ba goma in ka mishi wannan biya sai ka ga lakin shi haka ne kamar yanzu mutum ne yana tahiya daga nan zuwa niya ne sai ka rika bin shi ɗaya bayan ɗaya sai kaga inda ya tsaya ya tsari ko kashi haka ne ko ba haka bane to idan kace zaka bi mutum sai ga kuskure shi to ba a so amma akwai tahafifi galiban tajasifi ana yin cikin sharri tahafifi kuma ana cikin alkhairi kamar yadda baban annabi yusuf alaihi salatu wa salam yake gaya ma ƴaƴansa ya bunayya yadhhabu ya ku ‘ya'yana ku tafi ku yi bincike kaga wani bincike ne na alkhairi game da yusuf wala ta yi asumin rabu da kaku wani da haka Allah ke ta kada ku rinka bin biyan junan ku kuna musu bincike an gane ko Allah yake ke cewa wala ya tabba azukum ba'ada kada sashen ku ya rika cin naman sashi a yashab ahadukum dayan ku yana so an yi akul lahama afihi mayyitan ya ci dan naman dan uwan shi matacce fakar hitimuhu kuna kyama haka ko to wattaqullah ku kiyaye dokokin Allah ku daina yin haka inna allaha tawwabur rahim lalle Allah tawwabun mai yawan karɓar tuba ne rahimun mai yawan jin kai ne Allah ka ji kanmu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana da haka za mu yi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan aya da yake cewa wala tajassasu wala tahassasu wala tabagazu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana haka Allah ya faɗa Allah ka gafarta mana Allah ka samu cika da imani Allah ka zauna da mu lafiya ka zauna da ƙasar mu lafiya Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka kare su daga dukkanin sharri Allah ka kare su daga dukkanin sharri Allah ka hada su da dukkanin alkhairi ya Allah ka hada ƙasar mu da alkhairi Allah ka kare mu daga sharrin makiyan mu kun ga dai alhamdulillah ƙasa Allah yana bayyana makiya zahiran gasa a bayyane yana nuna kuma magoya bayan makiya yana nuna kuma al'umma wadda take ta kirki adila yana kuma nuna al'ummar take goyon bayan gaskiya yanzu an yi kalbi ga masu ƙarya da masu goyon bayansu ga masu gaskiya da masu goyon bayansu Allah ka shirya da mu Allah ka tsora gaskiya akan ƙarya Allah yadda ka saba ruguza ƙarya ko mun tarinta ko mun yawanta Allah ka ruguza waɗannan ƙaryar da masu yinta da azzalumai ya Allah ka wargaza su ya Allah ka ɗaiɗaita su ya Allah ka tarwatsa Amerika ya Allah ka tarwatsa tsarin Amerika ya Allah ka tarwatsa tsarin tarayyar Turai ya Allah ka wargaza su ya Allah ka katantana su ya Allah ka farraka su yadda suka farraka bayinka ya Allah azzalumai ne sun cuci al'umma ya Allah kada ka bari su gaba su ta al'umma ya Allah ka dankwafe su ya Allah ka wargaza su Allah ka mai da sharrun su a kansu yadda suke son su ga mutane a cikin tashin hankali a cikin wulakanci da yunwa da talauci Allah ka kai musu wannan wahalhalin da yunwa da talaucin a karan kansu da su da magoya bayan su Allah ka tsora musu wahalar da suke so bayan ka su raka yi ya Allah ka tsiratar da bayan ka muminai ka tsiratar da bayan ka na al'ummar Nijar musulmai ya Allah ka tsiratar da mu daga cikin wannan sharri nasu ya Allah ka taimaki wannan shugabanni namu ka ba su nasara akan wannan tsari da suke na sama ma kasar mu yancin kanta jama'a ku sani wannan yanci ne wannan abin ‘ya'yanmu da jikokinmu sai sun samu ma albarka a kan shi wallahi idan muka duk wanda ya ƙi goyon bayan haka ‘ya'yan shi da jikokin shi sai sun yi Allah ya isa kuma duk zunubin da al'umma za a rubuta mata na wahala da ta sha wallahi sai an rubuta maka kai ɗan demokuraɗiyya ɗan goyon bayan wallahi kana da wannan zunubi kana da lodi li yahmilu awzarahum kamilatan wa yahmilu awzarahum كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يضلون الله تعلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته